الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم باب صلاة الجنازة wannan babi zai bayani akan hukuncin sallar jana'iza yace wa salatu jana'izi janazati sallar janaza fardun farilla ce alal kifayati bisa ga iswa wato ba fardu ainita ba abin aka ce ba fardu kifaya in wasu sun yi sun isan ma wasu kuma in kowa bai yi ba kowa ya yi laifi wa arkanuha rukunnanta arba'atun guda hudu ne na farko anniyatu niyya farilla ce wajibi ne in za a salatul janaza sai an yi niyyar sallar nan ta janaza wa arba'u takbiratin sannan rukuni na biyu shine kabarbari guda hudu dukkan kabbarar guda hudu in ka hada su rukuni ce ba wai kabbarar guda kowace cikin su rukuni ta ba a'a dukkan hudu din su a matsayin rukuni wadda'u sa'annan addu'a bainahunna tsakanin kabarbarin shi ma rukuni ne wassalamu sa'annan sallama wayar usai shi addu'a bai mata yasarar abin da ya sauka wato ita sallar janaza waɗannan abubuwan guda hudu da kayo su shikenan ka kare sallah na farko dai kai niyyar sallah ta zakawa janaza na biyu waɗanga kabarbari guda hudu in kai kabbara ta farko to abin da ake so kai yabo ga Allah madaukakin sarki eh kamar irin wanga addu'ar da zai hudu na alhamdulillah allazi amata wa ahya alhamdulillahi lazi yuhyil mauta ita ka son kai in ka kare ta sai an kai kabbara ta biyu an kai kabbara ta biyu sai kai salati irin salatu ibrahimiyya din shi an kai son kai sannan kai kabbara kai kabbara ta uku shi kuma kabbara ta uku sannan da aka kawo mamaci addu'a Allahumma innahu abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika in kai mai addu'a ka kare sai kai kabbara ta hudu ita kuma kabbara ta hudu sai kai ma ka yi mai addu'a ɗin ka haɗa da sauran jama'a musulmi da faɗi da kanka baka kowa da kowa a mai addu'a kenan sai a sallame wasu tahtar ibn abi zairin ibn abi zairin ya kyauta ta fi risalati cikin risala kai an ya kula in mutum zai zai fara addu'an nan sai shi ce alhamdulillah allazi amata wa ahya dukkan godiya ta tabbatar mu wannan da shi ke kashewa shi ke rayawa alhamdulillah allazi yuhyil mauta godiya ta tabbatar mu Allah wannan da ke rayar da matacci lawal azamatu wal kibriya girma wal kibriya da kuma girma lahu ya tabbatar mishi wal mulku da sarrafar da al'amurra wal qudratu da cikakken iko was sana da yabo wa ala kulli shay'in qadirun Allah mai cikakken iko ne bisa ga kowane irin Allahumma salli ala Muhammad ya Allah kai jinkai bisa ga Muhammad wa ala ali Muhammad da bisa ga iyalan gidan Annabi Muhammad wa barik ala Muhammad kai alkhairi bisa ga Annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da ko bisa ga iyalan gidan Annabi Muhammad amma sallatan kai da kai jinkai ورحمك كي رحمة وبارك كي البركة على إبراهيم بسجع النبي إبراهيم وعلى آل إبراهيم بسجع متعني النبي إبراهيم في العالمين أشكن تالكي إنك حقيقة في حميد أبيون قولي مكاك مجيد من جرما اللهم يا أبنجي إنه أبدك حقيقة شي wannan bawanka ne wabin abrika dan bawanka wabin amatika dan boyarka anta khalaqta hu ka halicce shi wa razaqta hu ka azurta shi wa anta amatta hu ka kashe shi wa anta tuhi kai kuma zaka raya shi wanta alama bi sirri wa alaniyati dukan an mahi sani da asiri ne da bayyana ne ji ina ka mun zo maka shifa a muna masu rikar ceto lahu gare shi wa shafi ina fi ya Allah ka ba mu ceto ne Allahumma ya ubangiji inna nastajiru hakika muna bi agaji bi habli jiwarika da yake amincinka lahu gare shi innaka hakika kai zuwa fa imma abuci cika kake wasu mata da alƙawari Allahumma ya ubangiji kike ka tsare shi min fitar kabar daga fitinar kabari min azabi jahannama da kuma azabar jahannama اللهم اغفر له يا الله كغفر تامش وارحمه يا الله كجك أنت واعف عنه يا الله كما ترنغني وعافيه كباش لاهيا وأكرم نزله كجرم مقتشاري ووسع مدخله كيلوة تمشيغاتي واغسله كوانكيش بماء دروا وثلج أنقرة وبرد لكم أنقرة ونكيه كفرن كيش من الذنوب دقا ذنوبي والخطايا فرافري كما ينك الثوب كما يدعى كفرن كتواجي الأبيض خارج من الدنس دقا دورا وأبريله دارا يا الله كفر من جرا خيرا من داره وندي كيما جراني wahalan ya Allah ka furfura mai iyalai khairan min ahli waɗanda sun kaji mai iyalai ne wazawajin ya Allah ka bashi mata khairan min zawji wadda take mai mata ce Allahumma in kana mufsinan ya Allah in ya kasance mai kyautatawa ne fa zurfi ihsani Allah ka ƙara kyautatawa ce wa in kana musi'an in ya kasance mai munanawa fa tajawaz ya Allah ka yi rangwame an sai ajihi daga muyagun ayyuka Allahumma innahu qad nazara ya Allah haƙiƙa shi wannan bawan naka ya sauka gare ka wanda khairu manzurin bihi kai ne mafi kicin wanda za a daukan ma faqiru ila rahmatika wannan bawan mabukaci na zuwa ga jinkanka wa anta gani wa azabi kai kuma modaci kake da kai azaba Allahumma sabbit man daga ya Allah ka tabbatar da furuci ne inda mas'ala ta gun tambaya wala tasbihi ya Allah kada ka jarrabe shi fi kabari a cikin kabari ne bima la taqata lahu bihi da abinda ba shi da iko akai wa alhiquhu ka riskar sai da nabihi da annabi ne Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahumma ya ubangiji la tahrimna ajrahu kada ka hana muna lalatai wala taftinna kada ka fitine mu ba da ku bayani to taqulu zalika kana faɗin wannan addu'a bi isri kulli takbiratin bayan kowace kabbara kowace kabbara kai daga cikin kabarbarin ga kana faɗin addu'arka wata ƙulu sai ka ce ba da rabi a bayan kabbara ta hudu Allahumma ighfir li hayyina sannan ka gami da ɗan ya Allah ka gafarta ma hayyina rayayyin mu wa mayyitina da matacin mu wa hadirna da halattacin mu wa ga'ibina da fakakkin mu wa sagirina da karamin mu wa kabirina da babban mu wa zakarna da namijin mu wa wansana da macen mu innaka ta'lamu ya Allah ka san takallabana mujirkitan mu wa maswana da mazaunan mu waghfir lana ya Allah ka gafarta mana wal walidina da mahaifanmu kaliman su bakana da waɗanda suka riga yawan bil imani da imani maghfiratan gafara azuman yanke wani musulmi ne Allah gafarta musulmi maza al muslimati da musulmi mata wal mu'minina da mu'minnai maza wal mu'minati da mu'minnai mata al ahya'i rayayin daga cikin su wal amwat da matacce Allahumma ya Allah man ahyaytahu duk wanda kan raya shi na da gare mu fa ahyi al imani ya Allah ka raya shi akan imani wa man tawaffaytahu wanda ka cika ma ka tawaffahu ya Allah ka cika mishi al'islam bisa ga musulunci wa sa'idna bi liqa'ika ya Allah ka azirta mu da haduwa da kai wa dayyibna lil maut ya Allah ka dadada mu ga mutuwa wa dayyibhu lana ya Allah ka dadada shi shi ma gare mu yanzu mun ji dadin mutuwa wato yanzu mala'ikun rahama za su taho karbar rayukan mu wanda alka sanya rahata na hutawa mu a ciki ne kuma sarrata na da kuma farin cikin mu sun mata sallimu sa'annan ka sallame wa in kana salatu in kuma sallan nan ta kasance alama aka bisa ga mace ta kulta sai ka ce Allahumma ya ubangiji innaha amatuka hakika wannan boyarka ce sun mata tamada sa'annan ka doge bi zikriha da ambaton ta alat talisi bisa ga matunci sai ka ce Allahumma innaha amatuka bintu amatika kana tashhadu an la ilaha illa anta har zuwa ƙarshe ghayr annaka sai dai kai la taqulu ba za ka ce wa abdilha zawjan khayran min zawjihi hurhura mata na'am miji aw tanis wato can kasa an ce Allahumma innahu abduka wa ibnu abdika mhm to sai ka ce Allahumma ya ubangiji inna hakika ita amatuka boyarka ce bintu abdika diyar bawanka bintu amatika diyar boyarka anta halakata ha wa razaqata ha ka ahalice ta ka azurka ta har zuwa ƙarshe wa anta amatta ha wa sahiha wa anta a'lamu bi sirriha wa alaniyatiha sai kai ta ainihin tani amma dai yace la ta qulu baka cewa abdila wa anta amatta ha minen ai wasu ba da bambanci in ba ka ce kai kashe shi ai shi na babu bambanci iyaka wanga namiji na wanga mace awo da tafkiri eh lalle wa abdilha baka ce Allah hurhura mata zaujan miji khairan mahiji min zaujiha daga mijinta shi kan ba za ka ce ba saboda me annaha saboda ita kad takunu zaujan shina yawa ta kasance mata ce fil jannati a cikin aljanna li zaujiha ga mijinta fi duniya na duniya inda ya shiga aljanna shi kenan wani sa'ul jannati matan aljanna makasuratun abin kangewa na ala azwajihin da bisa ga mazaizansu la yabghina basu bi dabbadalan hore bihin da su wa in adrakta janazatan idan ka riski janaza ka isko dai ana sallar janaiza walam ta alam amma baka sani ba azakarun hiya shin ita namiji ce an kunsa ko kuma mace ce kulta sai ka ce Allahumma innaha nasamatuka ya Allah hakika wannan halittar ka da in namiji na in mace ta ka ce nasamatuka halittar ka ce shikenan sun mata ta mara sannan ka doge da zikir har ambatonta ala tani su bisa ga matunci li'annan nasamata saboda halitta tashmalu zakara ta game namiji wal unsa da mace ya kace halitta kada ko yuna na idza wa in kanat salatu in kuma sallar ta kasance ala dillin bisa ga yaro na karami aka kulka sai kace ka faɗi mata kadan abin da ya gabata mina niyyati na niyya wa takbiri da kabbara wa du'a da addu'a ghaira annahu sai dai shi yustahabbu an so an ta kula kace ba da sana'a bayan yabo alallahi ga Allah wasu salati da kuma salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai kace allahumma innahu abduka ya Allah hakika wannan yaro bawan ka ne ibn abrika dan bawan ka ne anta khalaqtahu kai ka halicce shi wa razaqtahu ka azzarta shi wa anta amattahu kai ka kashe shi wa anta tuhi kai zaka raya shi Allahumma ja'alhu ya Allah ka sanya shi salafan rigaye da walidaihi da mahaifane wa zuhran da kaska wa faradan da rigaye mana wanda zai tsaya shi shirya musu abinda da sun to da sun isko za su isko ɗaya an shirya musu masauki yamma na farada wa ajran da kuma lada wasa kil ka nauyar da mawazi na huwa ma'aunayen su bihi da shi wa azim ka girmar da ujurahu ma ladar su bihi da shi wala ta harimna ajrahu kada ka hana mana lada tai wa iyahu ma da su wala ka fitinna kada ka fitinna wa da hu bayanai wa iyahu ma da su allahumma alhiqu ya allah ka riskar sai bi salihi salafil mu'minin da managartan magabatan mu'minin fi kafalati ibrahim ya allah ka sashi cikin renon annabi ibrahim wa abdilhu daran ya allah ka hurhura mai gida khairan min darihi wanda yake gida ne wa ahlan ka hurhura mai iyalai khairan min ahli wadanda sun kai iyalai ne wa atihi ka bashi lahiya min fitatul qabr daga fitinar kabari wa min azabi jahannama daga azabar jahannam taqulu zalika rahadan wannan bi isri kulli takbiratin bayan kowace kabbara wata qulu sai ka ce ba'da rabi'ati bayan ta hudu Allahumma ighfir ya Allah ka gafarta sai asalafina ga magabatan mu wa afradina da marigayen mu waliman sabaqana da wanda suka rigaye mu bil imani da imani Allahumma ya Allah ma ahayta hudu wanda kan raya shi na da gare mu fa ahyi ka raya shi al imani bisa ga imani ومن توفيته روان دا كتشكا من نار الجريم فتوفه كتشكا مش على الإسلام مثل المسلمين واغفر للمسلمين يا الله غفر تام المسلمين ماذا والمسلمات للمسلمين ماتا والمؤمنين للمؤمنين ماذا والمؤمنات للمؤمنين ماتا الأحياء رأي منهم دا جريسو والأموات لمسجي ثم تسلموا سألنا كسلم والله أعلم الله يمسك